To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, a yau muna ranar lahadi ah, 26 ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1445 wanda ya dace da 30 ga watan 6 shekara ta 2024 za mu fara karatun wato alfiƙihul maliki abinda yake da alaƙa da fiƙihu na malikiya idan ce alfiƙihul maliki shine wato bayani daga abinda malamai ko almajiran al'imamu malik da da suka biyo bayan su suka fahimta kan usulu nashi da ya gina ita mazhabar tashi to yan an ce alfiƙihul maliki ba ana nufin duk abin da za a kawo maka wai haka maliku ɗin ya gani ba ko fahimtarsa kenan a wasu abubuwan za ka ga fahimta ne ma na su 'yan bayan almajiransa ko almajiran almajiransa eh to wannan kenan a wannan littafin mai suna yana duk da kusan yana cikin littattafan da shi mai littafin bai ayyana masa suna ba kowa dai yana faɗan abin da yake gani ya dace musamman daga cikin shurrahu daga cikin shurrahu waɗanda suka yi sharhin littafin wasu ce matnul ashmawiyi wasu ce matnul ashmawiya wasu kuma su ce almuqaddimatul ashmawiya sunaye dai daban-daban fil ibadati ala mazhabi sadatul malikiyya kowa da abin da yake faɗa. To littafi dai ne sananne a amfanin karanta su ire-iren wa'annan littattafan saboda mafi yawa za ka ga tambayoyi da fatawa da matsaloli da suke faruwa a ɓangaren ibada to mafi yawa sai ka ga amsoshin suna cikin wa'annan ƙananan littattafan amma tsayawa a karance su a fahimce su a bibiye su to shi ke sa wani zubin sai a yi ma tambaya sai ka ga kamar ma baka taba karanta abin ba ko dai kila ka karanta baka gane ba ko kuma a wanda ya karanta ma shi ma bai gama ganewa ba to ka ga min babu aula kai ba za ka gane ba amma mafi yawa tambayoyi tsalki sallah duk suna cikin ƙananan littattafan nan kuma dama ƙa'ida ne ɗalibi sai ya karanci littattafan mazhabarsa haka ake bukata kamar yadda muhammad ibn ali ashokani ya kawo cikin littafinsa abin nan na adabu talab to daga nan kaga sai ka yi taɓaroki zuwa ga wasu mazahib to amma kai da naka ma baka gama ba kuma kaje kana jaye-jaye to kaga sai a samu matsala to shi ne mala ya ce bismillahirrahmanirrahim da suna Allah mai rahama mai jin ƙai ƙala shaikhul imamul alimul allamatu abdulbari al'ashmawiyi ko al'ashmawiyu arrufa'iyu rahimahullah to wannan galiban masu takadimin littafi ne su suke rubuta wannan to ƙala ya ce ashaihu wanda yake ashaihu idan ce ashaihu fil luga ana nufin alkabiru fi sinni a lugar larabci to ana nufin wanda yake da yawan shekaru wanda yake da yawan shekaru amma istilahi na malamai in sun ce ashaihu ba sai wanda yake da shekaru ba sun ce ma'anarsa almuntahi fil ilmi wanda ya tuka ya tumbatsa duk inda ake bukata ilimi to shi ya isa can to shi ake kira da shehu eh nahawu ne ya kai inda ake so sarfu ne ya kai inda ake so qur'ani ne da ulumu ya kai inda ake so komai almuntahi fil ilmi to kaga eh wannan ilahi na malamai kenan duk wanda kaji an ce ma shehu eh to amma yanzu kaga kalmar ta yi arha shakwa ne shakwa ne shakwa ne kaga shakka kenan ko shi ma mai faɗa kaga bai gaba gamsuwa ba eh so babu ne to kuma wanda ke da wannan sifa sun ce ko da ƙaramin yaro ne sunansa a shehu ba ta da alaƙa da abin wasu kuma suka ce a shehu shine sahibul sahibul fa'idati wal ma'idati wal hikimati za'ida eh wato shi duk sanda ka zauna da shi sai ka samu fa'ida ko na sakan ɗaya ne sai ka ƙaru da abin da da baka da shi an gane sannan hikimarsa ta ma wuce ta al'ada to wannan shi ne a shehu shi kullum ka haɗu da shi shi fa'ida ce kawai in ishara zai yi karatu ne in magana zai yi karatu ne komi karatu ne to kaga dai duk dai waccan ne ma'anar dai ce almuntahi fil ilmi din wanda ya kai ya goge a ilimi to amma yau a shehu kaga wanda ya shahara wanda an ka sani shine a shehu shine a istilahin zamanin a shehu wani ba wai karatu ake dubi ba a shahararsa kowa ya san shi kaza da kaza ya yi shekaru yana waye waye to wannan kaga ba rubuce yake ba su 'yan zamani su ne suka suka kirkiro wannan istilahi suka suka azama kansu al'imam to shi al'imam yana gaba da shehu eh yawa wanda ita ma kaga ta yi sauki imamuwa ne imamuwa ne wannan babba kalmata ba wanda al'imamu wanda yake shi ya kai matakin aikoyi da shi shi ya wuce a sheku ya wuce malami ya kai matsayin aikoyi da shi shi sama wasu ke ganin a yanzu ma ba a samu al'imam wanda shi shi karan kansa yawa kuduwa ne sannan kuma baya ainihin ciro wani abu daga wani shi karan kansa yana kan kujerar da zai iya ma'ana inda yayin mazhaba ne shi ma zai iya kafa tashi mazhaba kamar yadda al'imamu malik yake da mazhaba al'imamu abu hanifa al'imamu shafi al'imamu ahmad inda ana ya halatta a kafa mazhaba to shi zai iya kafa tashi to shi ne al'imamu amma da an ɗauke kan aza kawai bisa masallaci kana ba da sallah sai kai dalace ma imamu e babu laifi amma a yi ƙaidi eh imamu sala amma ka a ce ma al'imamu kawai a faɗi limancin da kake yi eh don an ka ce al'imamu aka yi itilaƙi to kai tsaye tana komawa ne ga al'imama fil ilmi kai tsaye idan aka yi itilaƙinta an gane? eh amma in limanci ne to kaga sai a sai a yi sai a dinga kaidi to wannan limami ne fa na sallah fa don kan jahile su yi koyi da shi alhali kuma jahili ne ka gani saboda limaman na na sallah ne su su dai su da sauransu ai ba su kai wannan mataki ba eh waɗanda ma a wannan zamani ake ganin sun kai imamai ai su uku ne daga ashekul albani nasu da dinin albani sai al'alamatu bin baz sai salihul usaimin su ne ma ake ganin sun zama limamai ake ganin sun kai ga wannan kujeran eh ake ake ake gani eh to su din fa ba to ka gani shi yasa abul qasim at-taimi a littafinsa al-hujja fi bayanil mahajja ya yi bayani ya ce bai inganta a kira wani imami wato sai ya yi ihada a kan ulumul arabiya kakaf ya haddace mafi yawan hadisan manzon Allah yana iya rarrabe waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba ya haddace alkur'ani ya san kira'o'i da karɓaɓɓiya da wadda ba karɓaɓɓiya ba ya san ikhtilafu sahaba da tabi'ai da sauransu ya ce to shi ake kira da al'imam alƙab ne da ake wasa da su saboda ba a san ma'anarsu ba bisa jahilci ake faɗansu shi yasa ake ganin ai sauƙi gare su kai kuma an faɗa ma kana gyara ka faɗa kana ganin wai an girmama ka eh eh to shine ma'ana al-imam babban lafazi ne eh kusan ba wani lafazi a gabansa a ilimi babu duk wani lakabi da za a faɗa ma malami to yana ƙasan al-imam kowane ilimi ko dakta ne wannan ma duk alƙab ne ai na ɗalibai ai doktawa ne farfesawa ne wannan duk ɗullabul ilmi ne ɗaliban ilimi ne har yanzu cikin saha suke ta karatu amma al'imam a wannan babba ne almuntahi fil ilmi kenan kai kuma dakta wani abu ne ka je ka ɗan yi bincike ka zo kan yi defense sai aka baka certificate aka ce ka zama dakta farfesa kawai ya yi 'yan rubuce-rubuce ne aka duba aka yi nazari ya ɗanyi ƙoƙari sai aka bayar certificate ba wai don ya kewaye duk abin da ake bukata na karatu kama da an ce ma daktawa ne sai kana ganin kafi kowa a hali lasta bi shai'in wasu shi ke rudo su su yi ta taɓargaza suna na a social media tun da ya je jami'a wai an ce mai shi dokta ne sai zo ya taɓarna cikin addini bai zauna gaban malamai ya yi karatu ba. To title ne kawai, alƙab ne kawai, da wasu ke ruɗuwa da su. Eh, gara a kira ka da sunan ka gaya ya fi ma zaman lafiya. Al'alimu wanda yake masani, malami kenan ko? Wanda ake kira malam da Hausa. to shi malan shi ne suka ce man wasala ila tasawwuratul ilmi an gani wa qadara ala istinbati wa qadara ala istinbati fiha shi ne wanda ya fahimci mas'alolin ilimi kuma yana iya istinbadin iya istinbadi ya hitar da hukunci to wannan aya ƙarƙashi muna fahimtar kaza ana iya fitar da hukunci kaza da kansa wannan shine malami malam da kake wani ma yana ganin an sami malam ma an rena shi kuma bai cancanta ba ɗalibi ma bai cancanta ba tunda ɗalibi shine man wasala ila tasawwuratul ilmi walam ya ƙadir alal listinbat shine ɗalibi zai iya karantawa ya gane kuma zai iya fahimta karatu amma bai iya hidda hukunci daga nasi bai iyawa ko ya karanta aya bai iya fidda hukunci saboda bai da alatu da ake bukata in ya karanta hadisi haka bai iyawa shi yan sai dai ya dogara ga na gaba gare amma yana iya karanta larabci ya gane to su ma waɗannan yanzu ba su da yawa suna ake kira malamai a yau kuma ƙwarori ne a gari sai ka lalaba babu shi kuma ɗalibi suka ce man shara'a fi talabil ilmi walam yasir ila menene tasawwaratihi ɗalibi shine wanda ya fara karatu amma shi bai ma fara fahimtar ma abubuwan karatun ba amma dai yana nan bisa hanya amma ya fara karantawa amma bai kai bai kai ma ya gane ba to shi yasa da ya ga abu ba ko sai ya yi fatawa da ya ga wata sabuwar kalma an jirkice ta an haɗu da wani masanin arabiya sai ya yi tambaya kaga wannan ai ba malami ba ne ɗalibi ne da an shiga wani yare na larabci an bar shi al'allamatu mai tarin ilimi wannan mubalaga ce wannan ta'ullil mubalaga al'alim ɗin ne aka yi mubalaga su aka ce al'allamatu mai tarin ilimi abdul bari bawan mahalicci al'ash al'ash bi fathil aini wa iskani shi shi ne rere ba ishimawi ba yadda wasu ke faɗa wannan kuskure ne shi kuma nisba ne zuwa ga wani gari da ake kira ashima wani gari ne a cikin masar an gane to sai aka yi aka jingina shi zuwa garin aka ce al'ashmawiyu ɗan garin ashima garin har yanzu yana nan in ka je masar ar-rifa'iyu ko ar-rufa'iyu wanda ake jinginawa ga Ahmadun Rufa'i ɗaya daga cikin kuɗuban nan na sufaye an ce shi ma kuɗubi ne a tafiyar su ta abin nan eh to sun ce an jingina shi ne wai saboda yana da nasaba da shi mutumin ba wai don yana bin ɗari ƙasa ba a saboda dangantakarsa wasu kuma suka ce a'a yana da jingina kansa ga malamin ga kutubin amma nan baya nuna wani abu na ɗariƙa ko wani abu yan gani saboda shi bai tallata ta ba ko da ya tabbata a'a yana jingina ne zuwa gare shi a matsayin shi wancan shehin sufanci ne shehin ɗariƙa ne to sai ka yi aiki da abin da ka gani na zahiri shin waɗannan miyagun aƙidu da waɗannan maɓarnata suka shigo da su shi yana goyon bayansu ne? To me alaƙarsa da ɗariƙa? Za ka suna ta hayaniya. Ai mai kaza ɗan ɗariƙa ne, ai mai kaza to wace ɗariƙa Ai sufi ne, kaza da kaza da kaza da kaza da kaza. To sufancin irin naka ne? Kai sufancinka ne na mai da mutum Allah. a sa mutum tarbiyya cikin ɗaki ya yi tarbiyyatul azkari a bashi ma'awali sai ya ce ya ga Allah kuma komai ma Allah ne shi ya zama arifi ta gani ku ne ake yaƙi da ku shi kuma wannan ba mu ga wannan a littafinsa ba to akan mi za mu ce mai shi ma ɗan ɗariƙa ko da yana da wani abu na kusakurai ilimi ya rubuta ku kuma halaka mutane kuka yi littattafan ku gaba ɗaya ciki suke da abubuwa da bidiyoyi to wannan ai ba hujja ba ne ai ba hujja ba ne rahimahullah Allah shi masa rahama shi ma inda mun ga waɗannan aƙidun ba za mu karanta littafinsa ba sai ta fuskar naƙadi ba za mu yi masa addu'a mu ce mai rahimahullah ba wanda ya mutu da aƙida komai Allah ne. To da yawa wasu ba sa gane wannan. An gane? To wasu ma na ganin an jingina shi ne ga shehin saboda dangantaka ba wai saboda wai ɗariƙar ba. Rahimahullahu ta'ala, sa'alani ba'abul asdika ya ce sashen abokai sun tambaye ni tambaya ta roƙo. an a'mala muqaddimatan in aikata in rubuta wata muqaddima a'mala anan aktuba eh shi yasa wasu ke ganin ma littafin bai kammala ba me shi bai samu kammala shi ba in rubuta wata gabatarwa muqaddima akan karanta muqaddama bi fathi dal amma suna cewa wa wa kasru dal afsahu eh cewa muqaddima to ya yi fasaha sama muƙaddama eh duk da wancan ma fasihi ne amma dai kuma kasara ɗin afsahu fil fiqihi wadda ta shafi fiqihu ala mazhabil imam malik bisa tafarkin al-imam malik ibn anas dan anas radiyallahu anhu Allah shi yarda da shi to ita ma jimlar rabiya mun sha bayani akan ta akan kawo ta saboda ma'anoni guda biyu ko insha'i ko khabari idan an kawo ta da ma'anar insha'i wato ya zan addu'a ake yi roƙo ake yi to wannan ba komai amma kawo ta da ma'anar labari to wannan akan ɗora ta ne akan sahabbai su da nassi ya tabbata a kai rabiyallahu anhu amma duk wani wanda ba su to ba za ka ce da shi rabiyallahu anhu ta fuska wai labari kake bayarwa wai Allah ya yarda da shi ba to ina Allah ya faɗa ka gani eh amma addu'an ba wani abu bane fa ajabtuhu sai na amsa masa ila zalika zuwa ga abin nan da ya nema rajiyan ina mai kauna lissawabi ga samun lada to wannan ita ce gabatarwarsa sai ce babu na waƙidul wudu'i wannan babi zai karantar da mu abubuwa da suke walwale arwala za mu shige shi ko da kaɗan ne abubuwa da ke walwale arwala a nan ya fara da nawaƙidu wato abin da zai walwale arwala madadin ya fara da yadda ake tsalki da arwalar da sauransu tunda sai an yi arwala ne ake tunanin arwalar ta walwale ko? to ba kaga sai ya fara gabatar da wannan kamin wancan saboda kowane malami in zai rubutu to yana la'akari da yanayin waɗanda yake rubutu a zamaninsu yana yiwa ya fahimci mutanen sun fi buƙatuwa da yanayin bayanin abubuwan da suke walwala arwallah shi yasa ya fara da shi ana samun haka amma in ba haka ba mafi kyau to a fara gabatar da yadda ake tsalki da alwala to sannan daga ba sai a bayani cewa to ga abubuwan da ke laulita game da ya faru a sauran littattafai to amma shi ya fara da wannan wala Allah yana yiwa yanayin mutanensa ya kalla to eh babu nawaqidul wudu'i nawaqid jam'u naqidin i'lam ka sani waffaqaka Allah ta'ala Allah shi ma gamin katar da alkhairi anna nawaqidal wudu'i tabbas abubuwan da ke walwala arwala ala kismaini kashi biyu ne eh abubuwan da zaka ji an ce sun walwala arwala sun bata alwala kashi biyu ne ahadathin wa asbabi ahadasin akwai ahadas ahadas jam'u hadas idan an ce hadas shine wanda shi karan kansa shi ke walwala arwala akwai kuma dalilan su a hadas ne eh su ba su ke walwala arwallah ba sabubba ne samuwarsu shi ke sababa samuwar hadis to galiban in sun faru saboda ba a da tabbas hadasin ya samu ko bai samu ba shi yasa sai a hukunci cewa babu arwallah kamar bacci da zai yi bayani bacci ba shi karan kansa ke wala da'ar wallah ba amma ga al'ada da adam in yayi bacci to zai iya iska bai sani ba zai iya fitar da abubuwa da dama bai sani ba to kuma yanzu ya yi bacci ya tashi ba mu da yaƙinin ya yi iska ko bai ba eh shi ba bai da yaƙini to shi yasa sai a hukunci cewa arwallar tasu ta ko da ko bai yi komai ba koda koda bai komai ba haka shafa al'aura mazahabinsu su malikiya kaga ba dole sai wani abu ya fito ba inda mutum ya yi mubashar hannunsa da al'aurarsa su suka ce kai tsaye al'aura ta lalace shi ma kaga sabab ne eh sabab ne abinda yasa suka kulle kofa saddalin zariya idan an ka ce a ai in dai wani abu bai fito ba shi kenan a rollaka na nan to wasu za su dinga wasa da abu abin ya yi ta yaduwa har ya zan wani ko wani abu ya fito mai sai ya ce ai bai fito mai ba da shi yasa su malikiya sai suka toshe wannan kofa sai ka ce kawai in ka shafi gabanka ba kyalle ba sutura to a rollar ta warware saddan ne zari'a to wannan shine bambanci tsakanin al'ahadasu da asbabu ahadasi eh kamar yadda dai zai yi bayani ɗaya bayan ɗaya sai ce fa'ammal ahdasu amma su al'ahdas na farkon kenan fakabsatun guda biyan ne salasatun guda uku minal ƙubuli minal ƙubuli suna fitowa ta al'aura gaba wahiyar maziyu shine maziyi e, wanda shi farkon bayyana sha'awa yake fitowa e, idan sha'awa ta taso ma mutum to shi yake fara fitowa alamun cewa sha'awar ta fara ƙarfi kenan shine maziyi e, walwadi haka akwai wadiyi wanda shi galiban ya fi fitowa bayan fitsari suka ce idan mutum ya daɗe bai sadu da mace ba to shi ke bayuwa zuwa ga fitan wadi amma galiba in mutum na saduwa da mace sai ya shekaru ma wadi bai fito masa ba eh shi shi ba motsa shawa ke fit da shi ba a'a daɗewa ba a sadu da iyali ba shi yasa yake fitowa ƙarshen bauli wal baulu haka da fitsari to duk wannan kaga asuba abin nan a hadas ne su karan kansu hadasi ne ma'ana duk wanda ya fita ɗaya daga cikinsu ya kare arwala wasnani guda biyu min duburi su kuma sukan fitowa ta dubura baya wa humal ghaitu shine ghaidi shine gaidi eh warrehu da kuma iska to waɗannan guda biyar duk abin da ba su ba sunansa sababi e, wannan su ne al'ahdas e, waɗanda su a karan kansu suna walwala alwala e, kuma dukkan malamai sun yi ijima'i akan haka babu saɓani e, idan mazi ya fito alwala ta alwali idan wadi ya fito alwala ta alwali idan fitsari ya fito alwala ta alwali idan gayid ya fito alwala ta alwali idan aka yi iska alwala ta alwali amma sauran su asbabu za ka ga akwai saɓani kamar yadda za mu yi bayani amma su waɗannan to ittifaƙi ne na malamai da mazhabobi kakaf babu wanda ya saba allahumma sai wanda yake da lalura kila ta yoyo na fitsari to shi za ka ga an ɗan masa rangwame duba da yanayin da yake ciki wanda za a yi bayani a kansa salisul baul salisul re salisul ga'ib akwai masu matsalar yoyon fitsari akwai masu matsalar yoyon iska akwai masu matsalar yoyon kashi akwai masu matsalar yoyon maziyi ma don rashin lafiya to su irin wayan nan a nemi kawai abin da shari'a ta ce su yi in za su yi sallah su wanke abin kawai su yi arwallah ko da kamin su gama sallah wani abu ya fito to babu komai saboda in ka ce mai a yanki sallah je ka sake wankewa ka sake arwallah ka dawo to ai babu tabbacin kamin ya gama wannan to shi yasa saboda yuridu Allahu bikum al-yusra wala a gani wannan shi ne saboda inna dina yusr to shi yasa shari'a take take abin nan kaga shi wannan lalura ce ba a amma ana magana ne akan al-aslu al'asuri fitsari da sauransu suna walwale abin nan to haka shi ma mazi idan ya kai matakin salisul mazi to shi ma ana wa mutum uzuri kawai in zai sallah ya wanke abin da ya fito sannan ya yi alwala ya zai yi sallah da akwai mai matsalar yoyon mazi ana samun su ma irin masu waɗannan matsalolin to sai mala ya ce wa amma asbabul ahdas amma sababba na ahdas fannaumu kaga akwai bacci wa huwa ala arba'ati a ƙasamin to shi bacci ya kasu kashi hudu aga sai fara da bacci bacci sabab ne na hadis ma'ana in ya faru to ana tunanin hadisi ya fito ɗaya daga cikin wayancan guda biyar da suka gabata to malamai sun kasashe gida hudu su na malikiya suka ce akwai tsawilun faƙilun akwai baccin da yake ya yi tsawo ma'ana an daɗe ana yin sa faƙilun sannan kuma ya yi nauyi eh ya yi nauyi shine suka ba da siffar cewa shine wanda mai shi baya sanin wanda ya shigo wurinsa da wanda ya fita to kaga alamun baccin ya yi mi ya yi nauyi ko to wannan sai suka haɗu kan cewa yankudul wudu'a wannan yana walwale yana walwale arwalla eh wannan shi ma kusan babu wani saɓani a kansa dai mutum ya daɗe yana bacci ko baccin ya yi nauyi to hatta sauran mazahib sun tafi kan cewa arwallarsa ta yi ta walwale eh amma wanda zai kawo shi akwai saɓani a kansa shine na biyu ƙasirun saƙilun shi ne wanda yake gajere takaitacce amma kuma yana da nauyi bai jima yana yinsa ba amma kuma ya yi nauyi ta yadda kila wanda ke bunsa da ya tashi ma bai san sai ya tashi ba to wannan a malikiya shi ma yankudu lodowa amma sauran mazahib sun ce a bai walwala a ruwan tun da dai bai yi tsawo ba in dai bai yi tsawo ba kawai ko da ya yi nauyi tun da dai bai daɗe ba dama daɗewan ne yake sa a yi tunanin wani abu ya bayyana to ba a cewa ya abin nan ya walwala alwallah amma su malikiya sun tafi kan cewa ya walwala alwallah saboda lauyin da ya yi ko da na minti ɗaya ne to komi zai iya faruwa a wannan lokaci ko ba haka ba ne to kaga ihtiyatan karkata akan maganar su shi ya fi zama daidai aidan kuma sai na uku ƙasirun hafifun layan ƙuduludu'a sai gajere marar nauyi to shi wannan baya wala larwalla ba a daɗe ana yi ba kuma bai yi nauyi ba galiban shi ake kira abin nan an gaje da sauransu irin wanda ake yi zaune ɗin nan ko ana masallaci ana jiran liman sai a kana ɗan gyangyaɗa ko amma wanda zai kai sai an kwanta to wannan kan ya sake aro Allah eh wannan yayi nauyi amma wanda dai zaune a danyi haka kuma a bude ido eh to wannan babu komai qasirun khafif la yanqudul wudu'a sai na hudu tawilun khafif wanda yayi tsawo amma bai da nauyi eh kana yi amma dai kana dan jin kamar akwai hayaniya kusa da kai sai ka je kama ana magana kama ana kaza kaza kaza sai ka je kama ma mafalki kake yi eh to shi ma baya wa lala arwalla eh amma yasahabu min huludu an so a sake arwalla amma shi ma baya walwalewa shi da takadirin zancen kamata ya ce la yanqudul wudu'a walakin yusahabu min huludu eh to sai bai wannan larabcin kawai sai ya ce da kai yusahabu min huludu to jimlar da ya kawo na cewa sahabin min hulwudu shi ke nuna cewa baya walwala arwalla da yana walwala arwalla ba zai ce an so ba sai dai ce wajibi ne sake arwalla kenan cikin hududin nan biyu suke walwala arwalla ko bisa ittifaki a mazhaba biyun kuma ba sa walwala arwalla bisa zance wanda shi ake fatawa a kansa to yana ganin nan ya kamata mu tsaya in mun dawo sai mu tashi wa min al-asbab allati tanqudu al-wudu'a zawal al-aqali eh abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure Allah shi yafe Allah ya ba mu ilimi da ikhlasi ya ba mu kuma ikon aiki da abinda muke karantawa eh Allah ya ƙara mana fahimta da hazaƙa da tsoron Allah gaba daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh